إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وعنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في الأسبوع الماضي تحدثت معكم من فوق هذا المنبر عن الأشهر الأواخر من رمضان وما ينبغي فعله فيها وها نحن اليوم نوجئ هذه الأيام وشهرها ونبين الأحكام التي تتعلق بانقضائها وتمامها يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا يا رآكم الله إن تمام رمضان تتعلق به بعض الأحكام الفقهية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية من هذه الأحكام في الصف المقدم زكاة الفطر التي لها فائدتان وهما فردية أخلاقية سلوكية وأخرى جماعية اجتماعية اقتصادية وقد ذكرت هاتان الفائدتان في حديث نبوي صحيح أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة يقول الشيخ يوسف الكرزاوي حفظه الله تعالى فالعيد يوم فرح وسرور عام فينبغي تعميم السرور على كل أبناء المجتمع المسلم ولن يفرح المسكين إذا رأى الموسرين والقادرين يأكلون ما لذ وطاب وهو لا يجد قوت يومه في يوم عيد المسلمين انتهى كلامه أيها الأفاضل وتجب هذه الزكاة على كل مسلم صغير أو كبير فرد أو عبد ذكر أو أنثى كما صح ذلك في غير ما حديث وتخرج من كل قوت أهل البلد أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من عقد أو صاعا من زبيب أخرجوها عباد الله عن أنفسكم وعمن تجب عليكم نفقته من أولاد وأزواج ووالدين وخدم وغيرهم يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم الاستذكار قال قال الشافعي من ملك قوته وقوت من يمونه ذلك اليوم ومن يؤدي عنه وعنهم زكاة الفطر فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن نفسه وعن البعض أدى عن ذلك البعض أيها الأفاضل أما وقت الإخراج فيبدأ بثلاثة أيام أو يومين قبل عيد الفطر ويمتد إلى ذلك اليوم قدرا قبل خروج الناس إلى المصلى أخرج مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وذكر أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفجر أو من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا ومالك وغيره يجيزون ما كان ابن عمر يفعله من ذلك إلا أن مالكا يستحب ما استحبه أهل العلم في وقته من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر في الفجر أو ما قاربه أيها الأفاضل بعد أن أديتم زكاة الفطر ثم تخرجون إلى المصلى لأداء صلاة عيد الفطر اقتداء بسنة نبيكم أفضل الخلق إطلاقا وأحسنهم أخلاقا وليوم العيد المبارك أحكام وآداب نلخصها في هذا الموقف السريع أول هذه الآداب أيها الأفاضل هو الغسل لهذا اليوم العظيم وقد صح الأثر في ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم تتناولون الغداء قبل الغدو إلى المصلى لحديث صحيح أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على سبع تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى في يوم العيد أي في يوم عيد الفطر ولا يفطر في يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى أيها الأفاضل يستحب لكم أن تذهبوا إلى المصلى مشاة إن قدرتم على ذلك لأن هذا من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم وامشوا وأنتم مكبرون قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وإذا وصلتم إلى المصلى فاجلسوا بلا تحية مسجد لأنها من السنن التركية ثم تقام الصلاة بلا إقامة ولا أذان وهما أيضا من السنن التركية أيها الأفاضل هنئوا أنفسكم في يوم العيد بأي لفظ حسن وإن قلتم تقبل الله منا ومنكم فهو ثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بارك الله في جمعكم وشكر سعيكم وادعوه مخلصين له الدين يستجب لكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما اصبح وامسى بنا من نعمه فمنك وحدك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون زوروا اخوانكم بمناسبه هذا اليوم المكرم وأطعموا المساكين والمحتاجين ولا بأس من الفسحة للبنات الصغيرات أن يلعبن بلهو نزيه لما ثبت في الصحيحين أن بعض الجاريات كن يغنين بغناء شعر بعاث في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ولم يمنعهن حتى دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعهن حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة أيها الأفاضل راقبوا مدخل ومخرج أبنائكم في هذا اليوم العظيم ولا تطلقوا سراحتكم ليفعلوا ما سولت لهم أنفسهم لأن منهم من اتخذ هذا اليوم يوم معركة ويوم تقاتل ويوم انتقام ويوم دعوى الجاهلية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن حمل السلاح في يوم العيد لأنه يوم سرور وليس يوم غرور وهو يوم فرح وليس يوم ترح ويوم شكر وليس يوم كفر وهو يوم رماد وليس يوم عناد عباد الله يجوز خروج النساء إلى المصلى لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور حتى سألت واحدة من الصحابيات إحداه إهدانا لا تجد جلبابا تلبسه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها ينقوى ساتين دي جباتا مكي بياني akan kwanaki goma masu alfarma na ƙarshe a cikin watan Ramadan. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana su mun gansu mun ci wani ɓangare daga cikinsu kusan rai. abin da ya rage mana shine karkar watan ramadan dan adam kullum yana munna kwanakinsa suna tafiya sallah ta kusa za a yi kaza an sa wani rana zai yi aure ɗalibi ya kusan gama makaranta duk waɗannan ana munna amma kuma daidai lokacin da yake munna karewar kwanakinsa to yana kusantar da shi zuwa ga kabari wannan wa'azi yan uwa masu daraja karewar ramadan na da alaƙa da wasu hukunce-hukunce na fikir wasu kuma na kyawawan ɗabi'u na wasu kuma zamantakewar yau da kullum wasu kuma daga ciki sun shafi tattalin arziki na gaba-gaba daga cikin waɗannan hukunce-hukunce akwai zakatun fikir zakar kono zakar kono tana da fa'idoji guda biyu fa'ida ɗaya ta shafi mutum shi a kan kansa fa'ida ce tashi ta kan kansa ta tsarkake ɗabi'unsa ta gyara masa halaye fa'ida ta biyu da zakar kono ke da shi fa'ida ce ga magari da ta shafi mutane al'umma ga baki ɗaya domin a cikinta akwai raya tattalin arzikin mutane akwai kuma jiyar da su daɗi akwai kuma kyautata alaƙa ta zamantakewar yau da kullum a tsakaninsu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗi waɗannan fa'idojin a hadisinsa ingantacce manzo Allah sun ya ce zakkan kono an sa ta ne domin ta kasance tsarkaka ga mai azumi domin abin da ake tsammanin ya aikata a cikin watan Ramadanu na wargi wargi a baci ko wargi a aikace sannan kuma da kwakwata watakila da ya aikata wanda duk an hana yin su a Ramadanu to idan mutum kila ya samu irin waɗannan nau'ukan ciɓa-ciɓa da matsalolin to sai ya zama zakkar kono ta sake tsarkake shi ta sake tsaftace shi sai a yafe masa waɗannan abubuwan da ya aikata a cikin wata ramadan kun ga wannan fa'ida tana koma zuwa gare shi ne shi kan kansa idan ya fitar da zakkar kona fa'ida ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an farlanta zakkar kono ga bayi domin ta kasance ciyarwa ga mabukata waɗanda ba su da shi talakawa wanda ya ba da zakkar kono kafin a tafi idi lokacinta na ƙarshe to zakka ce karɓaɓɓiya a wurin Allah in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya kuskure ko ya manta ko kuma bai fitar da ita ba har sai bayan an dawo masallaci ranar sallah to wannan zakkar tasa ba zakkar kono bace ya dai sadaka ɗaya daga cikin nau'ukan sadaka ce za a ba shi ladar ya yi sadaka amma ba za a ba shi ladar zakkar kono ba manzo Allah ta san mai sake fito da fa'ida ta biyu karara sai ya ce ku wadatar da mabukata game da tambaya da roƙo a wannan rana ba a bukata kamar yadda na jima yana bayani akan mutanen da ya halatta shi ba to su kansu a ranar sallah ba a san a ga wani cikin su na bara al'umma ce kuma za ta hana su bara da wanda ya je ya ci ba ake bin sa bashi wani ya zo ya ɗauke masa bashi ya yi hamala ya kasa biya an ce ya ba da mutumin da talauci ya kama shi har mutane uku daga cikin mutanen anguwarsa suka gane yana cikin matsala watakila saboda tufafin da ke sawa watakila saboda ba a ganin hayaki na tashi a gidansa ya halatta ya tambaya ya bara ko sannan na uku wanda musiba ta fada masa watakila gobara dan kasuwa ne gobara wani ya zubilla shi ba halatta ya bara to haƙƙin waɗannan ranar sallah su kansu da manzon da ta sana ya ce musu su yi su ma ba a san su yi a wannan rana ba a san su yi ta yaya al'umma su hana su yaya al'umma za su hana su su ba su zakkar kunu da wuri domin gidansu ya wadata su zama suna da abin da za su ci a wannan rana al'ummar mu ta musulunci zukatanmu ana son su dunkule su zama abu ɗaya ba daidai ba ne kai ka kwana ka ci daɗi makwabcinka kuma ya kwana cikin yunwa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba ka da imani kai ka ci ka koshi kai buɗe baki mai kyau kai kat kamar wutar jahannama ita ce za ta yi kat sannan makwabcinka shi kuma bai samu abin da zai buɗe baki da shi wataƙila ko da kuma manzo sai ce ba ka da imani to zakkar kono an sa ta zama tana da waɗannan fa'idojin guda biyu fa'ida ga ɗaiɗaikunmu fa'ida ga jama'a mu gabaki ɗaya babban malamin fikihu a wannan zamanin ashir yusuf al-qaradawi Allah ya tsare shi ya ƙara ma rayuwarsa albarka yana faɗa a cikin littafin sa fikihu zakka yake cewa shi idi rana ce shi ta farin ciki farin cikin nan kuma da ya gama kowa kowa ana son ya shiga cikin farin cikin nan in dai musulmi ne shi sai ya wajaba a gama wannan farin cikin farin cikin nan ya shiga gidan kowa ya shiga cikin zuciyar kowa in dai ɗaya ne shi daga cikin al'ummar musulmai shi ko talaka mabukaci ba zai shiga cikin farin ciki ba a wannan ranar matukar ya waiga ya ga masu kuɗi suna tawa da cikin jin daɗi amma shi kuma bai da abin da zai ci a wannan rana wani farin ciki zai yi ba da farin ciki to shi yasa aka ce a fitar da zakar kono a ba da ita ranar idi rana ce ta farin ciki zalla zallar farin ciki ake son kowa ya shiga a wannan rana kaya masu kyau a sa tufafi masu kyau a ci abinci mai kyau a sha abin sha mai kyau a je masallacin idi a haɗu da juna a yi majuna munna a dawo gida a yi ta munna ana jin daɗi to sai kuma ya zama wani shi ya waye gari ba da abin da zai ba iyalansa wani daɗi zai ji babu daɗi a tare da shi in ran shi yayi dubu in ji bahaushe to a rana a bace yake Allah ya kare ita zakkar kono yayan uwa masu daraja ana fitar da ita ne musulmi zai fitar da ita ga kansa ko karami za a fitar masa babba ma haka ko ɗa'yantacce ko bawa a lokacin da ake da bayi ko namiji ko mace kamar yadda ya tabbata a hadisin da ya wuce hadisai masu yawa su tabbatar da haka sannan ana fitar da zakkar kono ne daga cikin abin da mafi yawancin mutane suka fice ba rana bane a wannan limbarin a irin wannan munasabar nake buga misali na ce ya kamata mutane su rika bada shinkafa an fi cin shinkafa a cikin mutane kuma misalin a fili yake ranar idi za a tafi kai ka jinkirta sai ranar idi ka ba da zakakonanka ka ba mutum masara tsakani da Allah tsakani da Allah masu mata a ranar idi ka ba mutum masara ne zai da ita za a tafi idi ka ba shi masara ne zai da ita wa zai nika mai in nika mai za a yi data kake son ya ci a gidan shi ba sirke amma in ka ba shi shinkafa ba misali ne nake bugawa in ka ba shi misali za a ci koda da man gyaɗa ne a dafa ta fara tsal ba a da kayan miya ba a da nama ba a da komai amma kila za a iya sa man gyaɗa ko manja a ci a ka gishiri amma masara fa in ka ba mutum masara ne ba a dafa ta tsago tsago so da ka ji tsoron Allah mu kula da wannan za ka wani a gidan shi kwata kwata shi zai cin shinkafa zai cin masara amma ranar da zai fitar da zakar kono sai ce a ji a siyo mishi dawa ko a siyo mishi masara ya bada ka bada a cikin shinkafa kamar ka fitar a cikin shinkafarka abin da ake bukata ka zama kana da shi shine abin da za ka ci a rana duk abin da ya tsoro ya shiga cikin zakar kono haka malamai suka yi bayani kamar yadda za mu gani nan gaba yan uwa masu daraja ku fitar ma kawunan ku zakka kolo ku fitar ma waɗanda wajibi ne dama akan ku ci da su kamar wa kamar yaya kamar mata kamar iyaye kamar masu maka hidima a cikin gida babban malamin malikiya al-imam ibn abdul bar ya faɗa yake cewa al-imam shafi'i rahimahullahu yana cewa idan mutum ya mallaki abin da zai ci a yau da kuma abin da zai ba iyalansa waɗanda yake ci da su sannan ya mallaki abin da zai fitar da zakakkono ga kansa da kuma waɗanda yake ci da su ɗin ko ya fitar idan ya kasance yana da abin da zai fitar naka ne kawai da wani ɓangare daga cikin iyalansa ko ya fitar da wannan bangaren sauran kuma Allah ya yafe masa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha yan uwa masu daraja lokacin fitarwa na farawa ne tun kwana uku kafin a ce an ga wata ko kafin ranar idi ko kwana biyu kamar yadda ya tabbata lokacin kuma na tsawaita har lokacin da za a fita idi الإمام مالك رحمه الله يا فتر أتشم للتاكل سمي البركة الموطأ لإسناد إن جنتشه أثر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر يا كسن شيء كان أيكا دزككونه جميع تتراتا shugaba wanda shugaban musulmai ya lada shi ya tattara zakar kolo sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu yana aikawa da tata kwana uku kafin sallah ko kwana biyu al'imam malik ya ambata yake cewa amma ya ga wasu a zamaninsa malamai suna fitarwa lokacin da alfijir ya ceto a ranar idi kafin dai a fita idi lokacin ta na ƙarshe ke wato tana da farkon lokaci tana kuma da ƙarshen lokaci farkon lokacin zantar kolo shine yana farawa kwana uku kafin sallah amma lokacin na ƙarewa shi lokacin da aka ce za a fita idi a lokacin ne karshe in aka tafi idi baka bada ba tana nan akan ka wajibi ka bada amma ka bada kuma ba sunan ta zakatul fitr ba sunan ta sadaqatul min sadaqati wata sadaka daga cikin sadakoki manzon sama bai sa mata suna ba kai abinda ba sa mata suna ba da damuwa ba kai maka ka sassaba ba ga mai suna zakatul fitr kai kuma ka bari har ka kai matsayin sadaqatul min sadaqati ai da matsala da damuwa الإمام عبد البر يساك فدي يكي شيوا الإمام مالك دوننسا سنا حلت شيوا sun sun halatta abin da sai na Abdullahi bin Umar ya sun ce daidai a fitar da zakkar kono kwana uku kafin sallah ko kwana biyu kafin sallah amma al-Imam Malik yace shi ya fi son sai da asuba a ranar sallah yake fitarwa amma bai wancan maganar ta Abdullahi bin Umar bai ce ba daidai bane so daga a fara fitarwa tun ana uku sauran kwana sallah sauran sauran uku sauran kwana uku ai sallah kayan masaran ma za ka bada amma da wace mutum ya san yadda zai sarrafa ta akwai mai sarfe yana nan sannan akwai mai liƙa yana sannan za a iya siyo yeast za a iya siyo baking powder ai waina in ka bada masara yan uwa masu daraja idan mun bada zakkan mu ta kono to kuma za mu fita idi fita idi ma na da alaka da gama Ramadan sai an gama Ramadanu an gama azumin wata Ramadanu sannan ake yin sallar Idi sannan Idi na da lajibba daga cikin lajibban Idi akwai yin wanka ya tabbata asari daga Ibn Umar da waninsa cewa su so ai wanka kafin a tafi Idi irin wankan da ake yi na tsarki wankan jalaba wankan juma'a da sauran nau'ukan wankan da ake yi duk iri ɗaya ne sannan yan uwa an so mutum ya ci abinci kafin ya tafi idi domin shi ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kanci da zinai guda bakwai kafin ya tafi idi a ranar sallah karama amma a sallah babba sai idan ya dawo yake ci kamar yadda al-imamu tirmidhi ya rawaito da isnadi mai inganci yan uwa masu daraja an so mutum ya tafi idi a ƙasa in yana da ikon haka kuma masallacin idi ba nisa amma idan mutum masallacin iri na da nisa kuma ko ba zai iya tafiya ba duk da bai da nisa to ya hau abin hawa bai saba ma sunna ba yayi daidai sannan a fita ana kan barbari ana faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alham ko da wani dan abin dauke hankali ya dauke ma mutum da ya tuno ya ci gaba da maimaitawa sannan yan uwa idan mutum ya isa masallaci ya zauna ba a tahiyatul masjid in an je masallacin idi yin tahiyatul masjid a cikin a wajen a filin idi bai tabbata a sunna ba sannan za a tsaye da sallah ba tare da iqama ba kuma ba tare da kiran sallah ba shi ma wannan abin da ya tabbata kenan sannan tun daga filin idi idan aka gama ba ya halatta a ita ce juna munna sahabbai kamar yadda Imam Al-Baihaqi ya kawo a cikin littafin sa sunan da kuma yadda Imam Suyuti ya faɗi a cikin littafin sa Al-Hamid Al-Fatawi cewa sahabbai sun kasance suna cewa taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya karba mana kuma Allah ya karba muku abin da muka aiwatar a sallah da azumi duk gabaki dai Allah ya amsa mana sahabbai sun kasance suna yin haka wannan bai haddace wannan addu'a ba babu laifi ya taya ju dan uwansa munna da lafazi mai kyau wanda ya ga mai kyau ne kuma babu saba ma shari'a ciki a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ya bada wannan fatawa yan uwa masu daraja ya halatta a yi ziyara yan uwa dan Allah a wannan rana ne albarka kuma a ciyar da miskinai a ciyar da mabukata a wannan rana babu laifi a bar mata yan ƙananan yara yara su dan wataya a wannan rana su dan wataya abubuwan da ake dan matsa musu na dokoki a ranar a basu ba fa ana nufin su kisa hijab ba ba ana nufin su kisa lullubi ba a'a babu laifi a basu su dan yi waƙoƙi a tsakanin junansu na taya juna munna domin ya tabbata haka a gidan manzo Allah sallallahu an yi haka manzo Allah sallallahu wasu ƴan mata suka shigo suna ta rera waka waƙoƙin da aka yi su a wani yaƙi da ake ce masa yawmu bu'a yaƙi ne da aka yi kafin zuwan musulunci to waɗannan ƴan mata sun haddace waɗannan waƙoƙin a ɗakin Nana Aisha manzon sama yana kwance sai ya juya musu baya suka ta rera waƙoƙin su sai na Abubakar ya shigo ya ce kayan shedan a gidan manzo Allah sallama sarewa shedan a gidan manzo Allah sallama sai manzo sama ya rugo yace kale su har yahudawa su gane addinin mu ba bakon zafi bane ranar idi a tambar su su dan wataya amma wannan ba yana ba da dama ba a san inda za su shiga ba ba a san inda za su fita ba su rika hawa mashin su goma a mashin ɗaya ko su biyar ko su hudu ana yawo da su su cire hijabi su dan su cire dan kwali su tafi hawan daushe su tafi shirme kala kala ba abin da ake nufi bace ba a waƙe a cikin gida ya halatta su a ɗan basu su ɗan yi waken su a cikin gida su ɗan yi abu na munna a wannan ranar ba zuwa makaranta ranar ba zuwa makarantar hajja ba zuwa makarantar islamiyya ba zuwa makarantar boko to a basu su ɗan huta a cikin gida shi ma wannan wani nau'i ne na nuna farin cikin sallah ‘Yan uwa masu daraja, wajibi ne iyaye a irin wannan lokutan su ji tsoron Allah su san mashiga da mafitar ‘ya'yansu duk shekara sai an yi wannan magana. domin a cikin ‘ya'yanmu akwai waɗanda suka ɗauki ranar idi ranar fada ranar yaƙi ranar ɗaukar fansa ‘yan can unguwa sun mana kaza uwa sai mun je mun rama to ranar idi ba rana ba ce ta yaƙi rana ce ta farin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance suna hana alkima ta kobi ranar idi takobi wannan ba a yi daga ranar idi ba rana ce ta munna ranar farin ciki ce ranar idi yan uwa ba rana ce ta farin ciki ba rana ba ce ta wuce gona da iri da saba ma Allah rana ce ta farin ciki ba rana ba ce ta bakin ciki rana ce ta godiya Allah ba rana ba ce ta kafirce ma ni'imar Allah rana ce ta ana son abinci ya yawa a cikin gidajen mutane a ciciyar da juna ya halatta mata su fita su je masallacin idi idan akwai shirin da aka yi domin su halarci alkhairi a cikin wannan rana Nana Mu'atiyya al-Ansariya ta rawaito hadisi take cewa an umarce mu tana nufin Annabi ya umarce su da su fitar da mata tsofaffi su tafi idi da su hadda budurwai waɗanda sun kai matsayin a musu aure amma ba su samu mazaje ba ko ba a musu aure ba su ma su je idi sai wata mata sai ta ce ya ma'aikin Allah ɗayan mu ba ta da hijab ɗin da za ta sa sai manzo Allah ya ce me bi ta ara mata ɗaya ita ma ta sa hijabinta ta je idi har da masu haila su tafi idi in sun je je su tsaya a bayan masallaci in an yi addu'a in an yi kabbara su ma su ce amin amma ba za su sallah ba duka waɗannan hukunce-hukunce ne masu albarka da suka tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sauran hukunce-hukunce da suke da alaka da idi malamai za su ci gaba da mana bayani suna ta mana ma a masallatai da makarantu domin mu kiyaye su mu aiki da sunnar manzo Allah ta sallama sai aikin bai zama karfafe sannan yan uwa watan Ramadan ya zo ya kare daga wannan ba wata juma'ar da muke tsammanin za a sake yin ta a Ramadan din bana ko dai ya kasance ai sallah ranar Alhamis ko kuma ran Juma'a rana ita yau ta zama mana ranar Idi in an ga wata a ranar alhamis in ba a ga wata ba kuma a ranar juma ina jin lissafi na akan daidai yake ko to muna godiya ga mutane da suka gabatar da alkhairai a cikin wannan watan na farko farko su ne malamai malamai da suka gabatar da tafsiri Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kara musu basira ya kara tsare su ya kara hada kansu domin su ci gaba da faɗa mana gaskiya kuma su ci gaba da karantar da Allah ya saka musu da alkhairi malamai suna iyakar bakin kokarin su suna ta nau suna ta sauke nauyin da ke kan suna ta jibga mana ko kuma muna ta ɗauka Allah ba mu ikon ɗauka Allah ba mu ikon saukewa akan yadda ya dace na biyu mawadata waɗanda suka rika ciyar da talakawa a lokacin watan Ramadanu su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi yan agaji waɗanda suka rika taimakawa wajen tsara wajajen tafsirai wanda ba biyan su ake ba sun ba da rayuwarsu ne domin wannan aiki na addini su ma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi shugabanni a nan unguwar na kungiyar jama'a za su bi da'awai kamata sunna wanda suka tsara mana tafsirai yadda za a yi tafsiri suka ce wane can zai yi wane shi zai ja baki wannan tsari ne mai kyau su ma muna musu addu'a Allah ya tsare su Allah ya ƙara musu albarka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi gabaki daya sannan dukkan wani wanda ya gabatar da alkhairi a cikin wannan wata na Ramadan domin ci gaban al'umma da addini Allah ya saka masa da alkhairi yan mata waɗanda an sha musu addu'a a wannan mimbarin wanda su suke share mana masallaci duk juma'a su tsaftace shi yan mata ne suke wannan aikin fa su ma muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su mazaje na gari waɗanda za su aura kuma Allah ya ba su zuriya tayyiba sannan bayan haka ƴan uwa wannan ranar ta juma'a kamar yadda na ambata ita ce ranar ƙarshe saboda haka a bara mun nemi taimako domin aiwatar da ayyukan addini masu yawa wanda ta cikin albarkacin abin da aka samu tun baran nan yana cin abin da kuke gani yadda masallacin da ya dau harami yake ta kyalli da kuma abin da aka ci gaba da samu daga baya so da ka yau ma kowa ya yi kokari bayan an gama sallah to ya bada gudunmuwarsa domin ci gaba da ayyukan addini domin wannan juma'ar ita ce juma'a ta karshe kuma bayan kasancewar ta juma'a ta karshe tana cin al'ashirul awakhir tana cikin goma ƙarshe na Ramadan hadalar waɗannan kwanakin sun tabbata ta tabbata a cikin sunna da aiwatar da ayyukan alkhairi a ciki so da kada mu makan mu kasassaba mu ki taimakawa wajen taimakon addinin Allah subhanahu wataala muna fata kowa idan aka tashi je yi kokari ya sanya a asusu daidai gwaggwadon abin da Allah subhanahu wataala ya sauwake masa ya bada sannan an kaddamar da asusu na marayu a wajajen tafsirai na san suna ta gudana insha Allah na san a ƙarshen tafsirai za a aiwatar da abubuwan da suka cancanta domin raba ma waɗanda suka cancanta a basu a waɗannan to daga Allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya Allah ya sa mu ga ranar iri muna lafiya muna cikin musulunci muna da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara rayuwarmu sannan yan uwa wajibi ne mu tare yan uwanmu na ƙasar Masar addu'a matsalar da 'yan uwanmu musulmai suke ciki a ƙasar masar ta yi yawa ƙarara an nuna musulunci ake faɗa da shi wa wanda bai fahimta ba yake faɗa ko yake munna akan abin da ke faruwa da 'yan uwa musulmai waɗanda suke ƙasar masar ya cika a kira shi dolo ya cika a kira shi wawa ƙarara faɗa ake da musulunci musulunci ake son sai an tuge shi a wannan ƙasa wadda take da tarihi mai tsawo tun zamanin sayyidina umar ƙasar Masar ta zama ƙasar musulmai sannan ƙasar Masar tana da tarihi a cikin musulunci irin gudunmuwar da ta bada faransawa lokacin da suka zo yakin da suka kira shi da al'urubus salibiyya ba su ji daɗi a Masar ba sun ɗanɗana kuɗa su mujahidai na ƙasar Masar sun gasa musu ƙasa a hannu ko aya a hannu sun ɗanɗana kuɗa su saboda haka mu taya su addu'a Allah subhanahu wata'ala ya taimake su akan dagutai azzalumai wanda suke hada baki da arna kafirai na kasashen Amerika da wasu kasashe domin su ga bayan addinin musulunci da musulunci ake fada ba da wani abu ba wanda bai fahimta bai fahimta ba da wata kungiya ake fada ba ba da yan jama'atul ikhwanul muslimin ake fada ba ana fada da kowa in dai kai musulmi ne a kasar Masar sau daga wajibi ne suna da haƙƙi a kama mu su addu'a kamar yadda mu ma wajibi ne kama manta da ƙasar mu tana cikin talalafiya tana cikin damuwa tana cikin bakin ciki musamman kuma bangaren mu na arewa wanda mu musulmai ne a wannan bangare namu mu musulmai mu muka fi yawa sau daga wajibi ne waɗannan addu'o'in mu yi su mu riƙa yin su mu yawaita mu ƙara ibtihali ga Allah subhanahu wa ta'ala mu tuba mu istighfar mu amfani da ayyukan alkhairin da muke gabatarwa na azumi da sadakoki da qiyamul layli da itikafi domin mu roki Allah subhanahu wataala ya Allah waɗannan musibu da suke ta abuwa a kasashen musulmi ya Allah ka kawo mana ya Allah mun tuba Allah ka gafarta mana ya Allah idan wani laifi muka maka ko wasu daga cikin mu suka yi kake mana azaba ta duniya ya Allah subhanahu wataala ka yafe mana mu rika tafakku muna khushu'i muna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da waɗannan musibu da bala'o'i da suke ta afka ma ƙasashen musulmai ba wata ƙasa ta musulmai yau da take cikin jin daɗi ba ta ko ƙwara ɗaya har Saudi Arabia iyaka wani ɓangaren ya fi wani ɓangaren zafi wani ɓangaren ya fi wani ɓangaren sanyi amma dukkan ƙasashen musulmai yau suna cikin wahala suna cikin damuwa akwai damuwa da ta shafi musulman wannan ƙasa a keɓance to mu ce junan mu addu'a mu ta addu'a muna ƙara tuba muna nisantar saban Allah subhanahu wata'ala muna yin sulhu a tsakanin junan mu muna yafe ma junan mu abin da yake gudana a tsakanin mu na gaba da bakin ciki da hakkada da jin haushin juna Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina اللهم استر أوغاتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في كل مكان كمصر وسوريا والسودان والصومال وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد الإسلام يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نعوذ بك من الجهل ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من المسكنه ونعوذ بك من ان نرد الى عرض العمر برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبنا اللهم اجبنا اللهم انصرنا على اخوان اللهم انصرنا اللهم انصرنا على اعدائنا اللهم انصرنا على اعدائنا واعدائك اعداء دينك اعداء الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا عليهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المبطلون اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون